الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake kadar haɗuwar mu a wannan masallaci na muhajirun domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna fadlul islam na ashekul imam muhammad bin abdulwahab Allah tabaraka wata'ala ya ji kansa da rahama insha Allah tabaraka wata'ala za mu sake nana ta farkon babin da ya magana da malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala ya ahalar kitabi lima tu hajju na fi ibrahim muna roƙon allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babin da zai magana a kan faɗin allahu tabaraka wa ta'ala ya ahalar kitabi ya ku ma'abota littafi lima tuhajjuna fi ibrahim dan me kuke jayayya cikin sha'anin annabin Allah Ibrahim alaihi salam su wane ne ahlul kitab ana nufin yahudu ko nasara ko su ne ahlul kitab yahuda da kuma nasara wani lokaci akan ce ahlul kitab ana nufin nasara kadai wani lokaci akan ce ahlul kitab ana nufin yahudu kadai wani lokaci kuma ana nufin duka su su biyu din wannan ayar ana nufin dukkan biyu ana nufin yahudu da kuma nasara saboda yahudawa sun ce annabi ibrahim ba yahude ne su ma nasara sun ce annabi ibrahim ba nasara ne sai allahu tabaraka wa ta'ala ya cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima shi ba ba yahude bane ba ba nasare bane a'a shi menene shi wato wanda ya tsayu ne akan addinin Allah hanifan musulman ma'ana wanda ya miƙe ne akan addinin Allah ya karkace wa addini da yake ba na Allah ba kuma musulman musulmi ne ma'ana wanda ya miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan ba magana ta cewa yahudu ko nasara sun suke alaka da annabi Ibrahim a'a in mutum yana cikin yahudanci a lokacin yana kan irin tsarin addinin annabi musa alaihi salam yana cikin nasaranci yana kan biyayya ga annabi isa alaihi salam bai ce annabi isa dan allah bane ko allah bane yana daga cikin musulmai wanda suka imani annabi muhammad sallallahu alaihi sallama to wanda shine ya dace da annabi wato ibrahim alaihi salam dan allah ta'ala ya ce walakin kana hanifan musliman shi ya tsayu ne akan addinin Allah kuma shi musulmi ne ma'ana wanda ya bi kauya ne to su suna cewa annabi Ibrahim nasu ne yahudu su ma nasara suna faɗar haka shi ne Allah ta'ala shi ya ahalar kitab ya kuma abota littafi lima tuhajjuna fi ibrahima dan me kuke jayayya cikin sha'anin annabi Ibrahim alaihi salam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lima tuhajjuna fi ibrahima وما أنزلت التوراة ولا إنجيل إلا من بعد أيضا التوراة دا إنجيلا دا كوكي تشيوا ku annabi Musa alaihi annabi Isa annabi Ibrahim alaihi salam naku ne masu attaura ko masu injila ai ba a saukar da su ba sai bayan wato bayan annabi Ibrahim alaihi salam to kaga kenan littafin ku da yazo bayan sa ya zaka kuma ku ce shi din bai gode ne ko shirin ba nasari ne a'a kawai dai wanda ya tsayo akan addinin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine wanda ya dace da shi don Allah ta'ala ya ce inna aulan nasu bi ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha nabi waɗanda suka masa biyayya lokacin sa mana wanda suka masa biyayya lokacin sa wanda suka yi biyayya ga irin addinin da yake kai daga Allah tabaaraka wa ta'ala wa hadha nabi kuma suka yi waɗannan Muhammad sallallahu Alaihi wasallama biyayya. Sai malam ya ce, wa ƙaulillahi ta'ala, nan ya ce, ila ƙaulihi zuwa ga faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wa makana minal mushrikin. Annabi Ibrahim Alaihi salam bai kasance wato daga cikin masu tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kasance wato hanifan musliman ne wa qaulihi da kun fadin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yarghabu an millati ibrahima ba wanda yake kyamatar addinin annabi ibrahim alaihi salam illa man safiha nafsahu sai dai wanda ya wulakantar da kansa wanda ya wofantar da kansa kawai shine wanda zai wato kyamaci addinin annabi ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala qad istafainahu fi duniya hakika mun zabi annabi ibrahim alaihi salam a gidan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi annabi ibrahim alaihi salam a lahira yana daga cikin mutanen kwarai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yargab an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba mai kyamata ko ya kawar da kai ko ya kyale milla ta annabi ibrahim ma'ana addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu sai dai wanda ya wofantar da kansa ya wulakanta kansa Allah tabaraka wa ta'ala ce bal millata ibrahim hanifa ku bi addinin annabi ibrahim wanda yake miƙaƙƙe to ba wanda yake kauce wancan umarni na cewa a bi tsarin annabi ibrahim sai dai wanda ya wulaƙantar da kansa a duniya da kuma a lahira sai allah ta'ala ya ce wa laƙadis tsafai nahu haƙiƙa mun zaɓi shi annabi ibrahim alaihi salam allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi annabi ibrahim ya ba shi wato annabtaka ya zauto annabin allah manzan Allah ya zamto kuma zuriyarsa ta zamto mai annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama zuriyarsa mana nasabarsa takan tafi ne zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam tunda zuwa ga annabi Isma'il ne annabi Isma'il din kuma dan gidan waye annabi Ibrahim alaihi salam kaga Allah ta'ala ya zabe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai sahabbai suke ce da shi ya rasulullah mun san yanda za mu rika maka sallama muna faɗin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma kuma ba mu san yadda za mu rika maka salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid da suka ce masa ya rasulullahi mun san yadda ake sallama ba mu san yadda za a maka salati ba sai ya ce ku rika faɗar wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yanda kai kamar yanda kai ga annabi Ibrahim alaihi salam kaga wannan zabin Allah ne ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yake neman a roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa irin yanda yawa annabi Ibrahim alaihi salam kaga wannan ya gode me girman annabin Allah Ibrahim alaihi salam. Allah tabaraka wa ta'ala yace wata khadallahu Ibrahima khalila ya dauke shi a matsayin khalil. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. Allah tabaraka wa ta'ala ni ma ya dauke ni a matsayin khalil kamar yadda ya dauki Annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin khalil. Kaga wala qad istafainahu haqiqa mun zabe shi fi duniya a nan gidan duniya an zaɓe shi ya zamto min zuriyarsa annabawa mafi daraja cikin annabawa mafi daraja cikin halittun da Allah tabaraka wa ta'ala yayi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana neman a masa salati irin yanda aka wanda Ibrahim kaga wannan zaɓin Allah ne ta yanda ya zamto kuma annabi Ibrahim alaihi salam shine wanda ya gina ɗakin da duk duniya ake kalla ayi sallah Ka'aba kaga wannan ba karamin zabi bane na Allah tabaraka wa ta'ala shi da ɗansa Allah ta'ala ya ce wa idh yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna yayin da annabi ibrahim alaihi salam shi da ɗansa annabi isma'il suka assasa suka zo za su gina ɗakin ka'aba sai suka yi addu'a rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karba mana ka sami dan kai kuma ka karbi wannan aiki ya zamto wato ka sanya albarka a ciki kuma ka karba ya zamto tun daga lokacin har zuwa yanzu in za a yi sallah a kalli gurin sai dai lokacin da aka ce a kallon mai baitul maqdis shi ma tsawon wani lokaci ne kuma aka dawo aka koma kallon ka'aba din na wata an gane to kaga wannan yana daga cikin zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala da yawa annabi Ibrahim alaihi salam baya da haka kuma ga inda bayan ya fara ginin ya koma ya tsaya ya addu'a maqamu Ibrahim a haramul makki a gefen Ka'aba ta yadda aka sunnanta cewa duk wanda ya zo ya ɗawafi yana daga cikin sunna ma ya tsaya a gurin ya yi sallah raka a biyu nafila haka duka wannan zaɓin Allah ne subhanahu wata'ala da yawa annabi ibrahim alaihi salam wala qad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle shi a lahira kuma yana daga cikin salihai kaga kenan a duniya an zaɓe shi ta waɗancan ababe da maka lissafa a lahira kuma yana cikin salihai kenan me a lahira ma an zaɓe shi amma ya tsinci kansa cikin salihai saboda wani taufiki dace da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa sai ya aiki shi sa bai ce sai ya zaɓe shi a cikin wato a lahira ba amma a duniya me ya zaɓe shi ma'ana mutum ya zamto mutumin ƙwarai a duniya ƙoƙarin kansa ne ko kuma Allah tabaraka wata'ala ya masa kaga Allah tabaraka wata'ala ya zabe shi ya masa Allah tabaraka wata'ala kawai yana kallon zukatan mutane ne amma duk wanda Allah ta'ala ya bashi matsayi wannan zabin Allah ne sau ta subhanahu wata'ala kawai ba wani aiki tukunne yayi ba kafin a zabe shi ba amma idan kaga Allah ta'ala bai wa bawa aljanna Allah tabaraka wata'ala sai sanya ababe guda biyu na farko kai ka yi aiki sai maka rahama sai baka amma in ka tsaya cak ka ce aljanna ta mai rabo ce to wannan shi ne mafi girman ganganci kenan shi yasa da ya zo maganar lahira sai ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin yana cikin salihai kawai mana wanda suka yi aiki kuma suka dace Allah ta'ala kuma ya musu rahama sannan sai ya sa su a ciki amma wala qadis tawhaynahu fi dunya wannan kawai zabin Allah ne tabaraka wa ta'ala kawai daga zuciyarsa mai kyau ce kawai kai annabi ne ba tare da yawan aiki wanda ya zama to sila na samun wannan makamin mai annabtakar ba na fata an gani wafihi malam ya ce a cikin wannan babi ne hadisul khawarij wa taqaddam a cikin wannan babi akwai hadisin da ya magana akan khawarijawa wa taqaddama hadisin kuma ya gabata wafihi annahu sallallahu alaihi wasallam a cikinsa annabi sallallahu alaihi ya ce ala abi fulanin laisu li bi auliya iyalan ƴaƴan wani su ba waliyena bane innama waliya auliya'i almuttaqun waɗanda suke waliyaina masoyana su ne masu me tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a wannan hadisi malaman suke cewa da Allah tabaraka wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi ya ce inna ala abi fulanin laisuli bi auliya iyalan bani wane su ba waliyana bane kace cikin wannan akwai suturtawa domin ba a samu wata ruwa da ta zo ya ce gidan suwana suwana ba ko ya ce suwane saboda in ya ambata inda ya ambata cewa suwane yanzu a makka da madina galibi akwai gidaje da yawa da an san zuriyar su sahabi wane ne wa'in misali kamar irin su irin su abdulmajid shaibi wanda ya rasu kwanan nan wanda aka ɗora ɗan uwansa masu makullin ka'aba kaga an san su su shaiba ne zuriyar su shi yasa ma zama gidansu su ne kadai masu buɗe ka'aba makullai uku na ka'aba duka a hannunsu yake kuma su suke da alhakin mai canza mata riga duk shekara su za a ɗinko gwamnatin saudiya alhakin abin yana hannunsu za a ba su abin da za su yi je su ɗinko su zo su sa mata su wanke ka'aba su sa mata turare su komai su shafe ta da miski da sauransu an san su su wannan zuriyar wane ne kaga inda annabi sallallahu ya ambaci cewar iyalan gidan wane su ba waliyana bane to da Allah a lokacin saboda su ba musulmai bane ko kuma a cikin su akwai munafikai ko kuma galibin su ko dukkan su ma munafikai ne sai ya zamto kuma daga baya a iya samu mai ‘ya'yansu ko jikaninsu ga addinin musulunci kaga za a raɗa musu wannan kallon cewar ku fa dama gidanku manzan Allah ya ce ku ba waliyansa ba ne kaga da matsala ke to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ala ala abi fulan laysu li bi awliya iyalan gidan wani ba waliyana bane inna ma awliya iyal muttaqun ni waliyai na ma'ana masu ƙauna ta kawai su ne masu taƙawa wanda suke masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan su ne suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan me ba maganar kusanci ba ba maganar kusanci bane maganar me imani ake wa fihi aidan a cikin wannan babi dai hailau an Anas arwato daga Anas dan Malik annar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhukira lahu anna ba'd as-sahaba an ambata masa cewa lalle wani sashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace ama ana fala akulu lahama wani yace daga cikin sahabbai ni ba zan ƙara cin nama ba saboda gudun duniya wa qala akhar dayan wani kuma daga cikin su yace yace amma ana amma ni kuwa fa aqumu wala anam duk dare har na bar duniya zan yi ta kiyamun laili ne a tsaye zan raka kwana ba zan taɓa yin bacci ba da daddare ba wa ƙala akhar wani kuma ya ce amma ana fala a ta zawajin nisa ya ce ni kuwa ba zan auri mata ba ba zan yi aure ba wa ƙala akhar wani kuma ya ce amma ana fa'asum wala aftur ni kuwa daga yau zan ci gaba da yin azumi ne kullum ba zan ƙara cin abinci da rana ba faƙada sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin na ni a ƙunwa a nan ya ce amma ni lakin na ni amma ni da kuke gani a ƙunmu ina tashi da dare na yi sallar da dare wa ana mu kuma ne bacci ma'ana ba dukkanin bacci na hana wa kaina ba ni ma ina ƙiyamun laili amma na kan yi bacci na yi sallar bakin gwargwado kuma ne bacci wa asumu wa aftur kuma ina yin azumi bakin gwargwado kuma ina cin abinci wasu kwanaki din ba kullum nake yin azumi ba azumin nafila ba wa atazawwajin nisa kuma nima ina auren mata mana nima na yi aure inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa akul laham kuma nima ina cin nama kenan duk wanda suka ce wannan yace ba zai kaza ba wannan yace ba zai kaza manzo Allah ce to dukkanin wannan abin da kuke faɗa nima ina yin sa kaga kuma shi yafi kowa tsoron Allah subhanahu wa akul laham faman ragiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata falaysa minni to wannan baya tare da ni malan yace fa ta'ammal idza kana ba'd sahaba ka lura idan ya zamto sashin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama arada at-tabattul lil ibada ya nemi ware kansa kawai ke yin ibada kadai ƙila fihi halal kalam aka gaya masa wannan magana alghalis wannan magana mai kauri wasu miya fi'iluhu ruguban aka annabta sanawa ya kirayi aikin da ya yi da cewa kyamata wato wanda ya kyamaci sunnata a ruguban a sunna a matsayin kyamatar sunna ya ce fama zannuka bai gairi haza minar bida'i menene zatanka da abin da yake ba wannan ba na sauran bidiyo'i su fa waɗannan ba waɗansu bidiyo'i suka ƙirƙiro ba su kawai wasu sunnoni ne suka ji cewar mai su ba za su aikata ba na wata an gane amma tare da haka annabi sallallahu alaihi ya nuna cewar mai duk wanda ya kyamaci sunna ta bayya tare da ni na wata an gani ballantana kuma me wanda shi kuma bidiyar ya kama yi wa ma zannuka bai gari sahaba malaci kuma me zatanka kuma da wanda yake ba sahabi ba ne shi sa wato yin bidiya yana da girman sha'ani yana kuma da girman laifi ga shi waɗannan su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ba wata bidi'a ce suka kirkiro ba a'a sun ga cewar su ba za su yi kaza ba ne saboda tsabar wato bautatawar Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce tunda shi haka yake yi to haka ya kamata yi to duk wanda ya ki yin irin abin da yayi kuwa wannan yana kyamatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine manzo Allah ya ce to duk wanda ya kyamata sunna ta bayyana tare da ni to malam kuma ya ce fama zannuka bi gairi hadha min albid'i me zatanka da wani wannan na daga bid'o'i kuma bid'a wajen yin azumi rana ta faɗi mutum ya ce ba zai sha ruwa ba sai gari ya yi duhu ba kuma yana nufin mutum ya sha ruwa rana ba ta faɗi ba mutum ya ce shi ba zai riƙa yin sahur ba sai kaga kamar wani abin burgewa tun ya ce aini ban na sahur kwata-kwata ai ba abin burgewa ne ƙasan wasu ɗauka cewar ni ban na sahur ɗin kamar jarumta ce ai ba jarumta ba ce shi sahur ɗin ba ana nufin sai ka ci wani abu mai yawa ba ne ko wani abu mai nauyi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku riƙa yin suhur domin a cikin suhur akwai albarka idan za ka tashi sai ka yi suwa sai ka sha ruwa sunan ka fa ka yi suhur kuma za ka samu albarkar wannan ka bi wannan sunar ta annabi sallallahu alaihi wasallam to amma watsarwa da irin waɗannan abubuwa suna ga cikin mai watsi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo wajen yin sallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kai sallah haka ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ina yin sallah ba kai ganin ka bane me laifin in an yi kaza an yi kaza wannan ba shi bane tsari addinin musulunci wannan kai hangen kanka ne addini kuma ba hangen kanka ya damu da shi ba me yazo da shi ina fata an gane so da ka duka dama malam yana magana ne akan me wato akan abin da ya shafi wato bibiyar tantagarar addinin musulunci tare da mai kaucewa bibitar bid'o'i mun yi babi a baya da yake cewa bid'a ta fi manyan laifuka ta fi babban zunubi mai hatsari saboda shi mai bid'a a gurinsa mai ibada yake kaga wanda yake ibada kuwa ai ba ran da zaka ce bari in daina ibada nan amma wanda yake laifi ya san laifi yake yanzu ya san kullum roƙon Allah yake ya za a iya daina na mata an gani to saboda haka bid'a tana da wato mummunan sha'ani muna roƙon Allah tabaaraka wata'ala ya dora mu akan sunnar manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan muka zo ƙarshen wannan babi abinda muka yi daidai a ciki Allah tabaaraka wata'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min insha Allah za mu tashi a za mu ci gaba da babi na gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idatar da mu malam yace babun qaulillahi ta'ala babun da zai magana akan fadin Allah tabaraka wa ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifa qaulillahi ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika dinul qayyim ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تبارك وتعالى يشي فاقم وجهك للدين حنيفا كميكر كسير ده فسكرك واتوقع أنا شن الديني مككين الديني فطرة الله التي فطر الناس عليها wannan ita ce hanyar Allah da ya dora mutane a kai la tabdila li khalqillah babu canji ga ainihin halittar Allah tabaaraka wa ta'ala zalika dinul qayyim wannan shi ne mikakken addini walakin na aksarar nasi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba mana ba su da yaƙini kuma ba su aiki da wannan faƙin waje haka lidini hanifan ka tsayar da fuskar ka ka miƙe ga anashin addini wanda yake miƙaƙe wato shi ne addinin musulunci shi ne addinin hanif fitratullahi lati faɗarar nasa alaiha tsarin Allah tabaraka wa ta'ala da ya dora mutane akai ma'ana kowanne mutum da ka sani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludun yulidu ala alfitra kowa da ka ganshi ana haifar sa ne akan tsari mai kyau ita ce fitratullahi allati fatara an-nas alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ana haifar sa ne akan fitra sai dai yazo samu iyayensa su za su iya canza masa fa abawahu yuhawidanihi au yi nasiranihi au yi majisanihi kowa da ka gan shi in yau aka haifi yaro ta an haife shi ne akan tsarin Allah akan tantagare addinin musulunci akan tsari mai kyau aka haifar kowa kowane irin addini babansa yake to shi wanda aka haifa sabon haihuwa an haife shi ne akan tsari sai dai me ya zo ya samu iyayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yuhawidanihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai ya samu iyayensa idan yahudawa ne sai su sashi ya zamto ba yahudi saboda ya tashi ya ga iyayensa me su yahudawa ne shi ma ya zamto ba yahudi ko kuma ya tashi ya same su nasarawa ne sai shi ma ya tashi ba nasari kowa ya tashi ya gansu majusawa ne sai me shi ma tashi majusi ya kama bautar wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi ke cewa ya ga wani mutum a farfajiyar lahira ya ga wani dogon mutum haka da yara a kewaye da shi da yawa ya tambayi mala'ika ya ce wannan waye aka ce annabi ibrahim su waye waɗannan kewaye da shi ya ce sai aka ce da ni ‘ya'yan musulmai ne wanda suka mutu ba su balaga ba ya ce sai na ce da ‘ya'yan kafirai ya ce aka ce da ni wa auladar kuffar hada ‘ya'yan kafirai su ma wannan sai yake gwada maka mai fidratullahi lati faɗar na salih mana addinin allah da ya hadaci mutane a kai dama haka allah ta'ala ya tsara kowa ya zo zai zo akan addini ne sai dai mai shi kuma da ya sami gidansu idan arna ne shi ma ya tashi arne sai in allah masa taufiki kuma daga baya mai sai ya kuma ya kuma addinin musulunci in ya same su suna gabza bidi'a sai ka same shi mana ta yi sai dai in Allah ta ya tsamar da shi in ya same su kuma mutanen kwarai ne suna biyayya ga sunar annabi sallallahu alaihi sai ka same shi ma kawai ya kama hanya ba tare da wahala ba ma'ana dai kowa yana tasirantuwa karan fari da gidansu karan fari shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hada haƙƙin iyaye da haƙƙinsa saboda tasirin iyayen kowa a kansa ya ce wa ƙada rabbuka Allah ta'abudu illa iyahu wa bilwali da ihsana ubangijinka ya hukunta kada a bautata wa kowa sai shi sai ya ce wa bilwali da ihsana su kuma iyayen nan kuce ta musu kaga ya haɗa tsakanin mai haƙƙinsa da haƙƙin iyaye a aya ɗaya kuma kalmomin masu ka zamto suna makwabtaka da juna wannan yana gwada maka girman haƙƙin mahaifa saboda mahaifanka suna tasiri a kanka duk mutum da ka gan shi a duniya to iyayensa suna tasiri a kansa idan ka ga mutum mutumin kirki to wannan dace ne na ubangiji amma akwai tasirin iyayensa in ka ga mutumin banza akwai tasirin mahaifansa shi ma jikinsa duk halin da mutum yake ciki akwai tasirin mai iyayensa ko ya yake kwa tasirin la'allan ka gan shi mutumin banza watakila ba don iyayen na kwarai ba ne ma da ya wuce haka a wajen mai banzantaka watakila saboda wani sakan samu ka samu ba mutumin kirki bane amma da uwa da uban sun yi ta kokari abin da ya fi karfinsu to la'alla in ba dan waɗannan ɗin bane da abin ya wuce haka haga mai akwai tasirinsu dai a jikinsa idan ka ga ana malam wane kenan ko shugaba wane ko sheikh wane ko kaza ko kaza to abin ya samo asali ga tasirin iyayensa domin uba shi ne zai ɗauki nauyin ɗansa ya ta wahala shi domin ya game rayuwar ɗan ta yi kyau nan gaba shi yana ta hange masa wani abu ya kai shi makaranta ya gudo ya kai shi makaranta ya ƙi ya sake saboda shi akwai abin da yake hange maka idan ka zo ka zama mutumin kwarai to mafi girman tasiri shi ne wannan baban naka sai mahaifiyarka tana son ka tana ƙaunarka amma haka ana son yi za ta kora ka fita ta makaranta wanda suka tafi karatun allo za ta ɗauki abin da ta gaya cancanta gare ka ta ɗauka ta baka a tafi da kai yara nawa za ka samu idan za a tafi da su irin karatun allo inda za ga yaro yana ta kuka sai ka samu wani uwarsa ta shiga ɗaki ta yi shiru saboda abin ya dame ta ne amma tana so lalle aje da shi ta san alkhairi ne aje da shi din amma kaunar da take masa ba ta so ta ga kukansa ta dauki langarta mai kyau ta bashi dauki kwano mai kyau ta bashi roba ta bashi kaza ta bashi kaza sai ta duba masa mayafi mai dimi ta bashi ko ta gaya baban a so masa bargofa a so masa gwado mai dimi saboda ka san can akwai sanyi duka da ya gada take duk abin da za su yi necessary assistant da za su yi maka za su dauka su maka to shi yasa ba sabab mafi girma na taɓewar duniya da lahira kamar wato muna na mahaifa ɗin nan mafi girman sababi kenan mafi girman sababi inda kana so ka samu feluwa a rayuwar duniya gaba ɗaya kaf a kowane ɓangare kake to ka wulaƙanta mahaifanka ka ɗauko babbar hanyar da za ka samu matsala so da haƙƙinsu ne allahu tabaraka wata ala haɗa shi da mai makwabtaka da haƙƙinsa sai dai kawai abin da ya ce wa in jahadaka ala an tushraka bi ma laysa laka bihi ilmin fala tud'ihima amma in suka ce kayi wani abin da yake ba haka na ce ba ko kai shirka ko kai aikata sabo wannan Allah ta'ala ce karka musu biyayya suka ce ka daina sallah a wannan ba biyayya saboda sabon Allah ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ka aske gemun kan kana so mu zauna lafiya wannan ba su da hurmi ma nasu bane na Allah ne in kana so mu zauna lafiya sai kana take wandanka to wannan shi ba nasu bane in kana so mu zauna lafiya da kai sai ka daina neman ilimi to wannan duka ba nasu bane amma duk abin da ka sani kana so ka koma gari kaza baban ka yace a man yadda ba to dole ka zauna saboda wancan din ba ibada bane dama canza gari din zaka canza unguwa yace ka zauna zaka fita daga gidanku yace a a to dole ka zauna gidanku duk abin da yake kai naka ne wannan babanka ya ce baya su kuma ka ta ce a'a to dole inda kana son wanyewa lafiya ka haƙura sai ka sami alkhairin duniya da kuma lahira da so da haka iyaye matsayin suna da girma kwarai da gaske musamman kuma uwa annabi sallallahu alaihi wani ya ce masa ya rasulullah wa yafi girman haƙƙi a kaina yace mahaifiyarka yace daga nan sai wa wa yafi cancanta in kyautatawa kai ya ce mahaifiyarka ya ce daga nan sewa ya ce mahaifiyarka daga nan sewa ya ce mahaifiyarka daga nan sewa ya ce mahaifinka saboda mahaifiya tana da girma wani ya ce wa abdad a masaud na ɗauko mahaifiyata ne tun daga yamin na zo da ita nan makka na zo na yi tsawafi da ita na yi umara ita duka a gadon bayana duk sa'ayi da tsawafi da duk abin da ake manasikul umara a bayana ne da ita yanzu na biya ta haƙƙinta sai ya ce ai ko kwatankwacin kiftawar ido ɗaya ba ka biya ta ba duk wannan goyon da ka sha da ita tun daga can ka zo ka abin na mata an to sau da haka iyaye sun wuce tunanin mutum ko Allah ta alama ka baiwa ta kuɗi ka duba ka wulaƙanta su suna mummunan yanayi kai kana ta fantama wannan ai babu alkhairi a ciki me abin daɗi a ciki iyayenka suna shan wahala kai kana abin ko kana jin kai yanzu kayi karatun boko su ba su waye ba ko yanzu kai kayi karatun addini su ba su banci addini ba kaje kai ta hantara su wannan ba daidai bane addinin musulunci bai karanta da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba domin duk wanda yake jin yayi karatun addini zai wulakanta mahaifiyarsa ko babansa to bai fahimci addini ba domin addini ya zo da mutunta mahaifa ne ya zo da karrama su ne annabi sallallahu alaihi sallama ya karrama kawunansa waɗanda suke mabasu musulunta ba ya karrama akwai matarsa asma mafiyarta ba ta musulunta ba ta taso tun daga maka har madina a kafa ta zo ta ga yarta matar annabi sallallahu alaihi ta ce ya rasulullah to ga mafiyata ita kuma musulma ba ce yanzu ya zan yi ki mata abin da ake wa uwa ki sadar da zumuncinta ta mata shimfiɗa ta ta ƙi ba ta masauki ta mata shimfiɗa ta kawo mata ruwa ta kyautata mata sosai mahaifiyar ki ce fa kyautata mata kaga fa musulma mace balantana mahaifiyarka musulma mahaifinka musulmi mutane da yawa suna ƙoƙarin ɓoye iyayensu sau da shi na ga ƙasƙanci ne to kai in ba babanka ai kai ɗin ba kai ba ne tun da so nawa za a zo a sami kilashin na sunaye wane wane kai idan babu wannan sunan baban ai ba kai bane ya sunanka sunana abdullahi abdullahi wa abdullahi idris to yanzu an ce idris din iya abdullahi ba kai bane kenan mana in an cire babanka kai ma ba kai bane duk mutum da aka cire babansa daga jikinsa to shi din ma ba shi bane ga takaddarka ta kaza sai ka zo ka ce a goge sunan babana iya suna daya ce a kai bane babu biya mai suna daya ko sai aka zo aka canza ma sunan babanka a jikin takarda ai ba kai wani ka zo banki yaya a gida account ɗinka wane wane ka cire sunan babanka ni haka nake ni ni kaɗai cire ai ba kai wani mai wani account ɗin sunansa wane wane to da ka ɗan adam ma kai baka cika kai dune sai an hada da babanka tukunna sannan ka zama cikakke saboda haka akwai haƙi mai girma a kai Allah tabaraka wata'ala yace kaza akan addini tsayayye fidratullahi allati fatara an-nas alaiha shine addinin Allah da ya dora mutane akai la tabdila li khalqillah zaka taba samun canji ga anashin halittar Allah tabaraka wata'ala a ta'ala ba zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini walakin da aksar nasi la ya'lamu addinin Allah kenan addinin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na goda shari'a samha kikkiawan addini mai sauki babu tsanani a ciki musulunci in kaji mutun ya ce akwai tsanani to shi tsanantawa kansa ko dai ta bangaren me baya san bauta da Allah ta'ala sai ya ji wahalar yin salloli sai shi tsanani ne ko ya ji saboda baya tsoron Allah sai sai rika cewa azumi wahala ne akwai tsanani amma ba tsanani wani Allah tabaraka wa ta'ala da yaujabta ya faranta yin azumi sai ya ce yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah ta'ala yana nufin sauki ne akan ku ba tsanani ba kar ku ga an ce ku yi azumi kwana 30 din nan Allah ta'ala fa sauki yake nufin ku da shi in kuka yi azumin nan za ku samu lafiya jikin ku zai ƙara lafiya in kuka yi azumin nan za ku samu lada a gurin Allah tabaraka wa ta'ala in kuka yi azumin nan zai saka muku da gidan aljanna kaga kenan yana nufin ku da me da sauki ba wai tsanani ba wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wassa biha ibrahim annabi ibrahim alaihi salam yayi wasici da ita wacce ce ita da annabi ibrahim ya wasici da ita wannan fitratullah din kenan yawa zuriyarsa wasici waye wasici banihi wato ƴaƴayensa wa yaqubu ya bunayya in aka ce ƴaƴayensa ba kawo annabi yaqub ba annabi yaqub ya shiga ciki amma sai aka sake ambatan annabi yaqub alaihi salam haka usulubin qur'ani yake wasu abubuwan sai a kira abu gaba ɗaya kuma sai a nanata da Allah tabaraka wa ta'ala yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu da yace tanazzalul mala'ika yana nufin mai mala'iku suna saukowa a daren lailatul qadri idan aka ce lailatul mala'iku mala'ika jibril da mala'ika ne amma sai Allah ta'ala yace war ruhu fiha ya sake nanata sunan akwai jibril a ciki to da yace annabi ibrahim ya wasici mana yayi umarni ga ainihin wato zuriyarsa banihi ƴaƴayensa wa yaqubu da annabi yaqub wato isra'il kenan shine annabi yaqub ya bunayya ya cewa ya bunayya ya zo da lafazi na mufradi amma jam'i ake nufi ya bunayya ya dana ana nufi mai ya ƴaƴana inna allaha astafa lakumud dina wannan shi zai ƙara tabbatar maka da kamar yadda malaman tafsiri suka ce ya bunayya ana nufin ya ku ƴaƴana ake nufi wannan jimlar da ta zo gaba domin ce yayi inna allaha tsafa lakumud dina bai ce inna allaha tsafa lakad dina ba Allah ya zaba muku addini haka yace kaga kenan yana nufin me da yawa ba yana nufin ya kai dana shi kadai ba yana nufin ya ku ƴaƴana inna allaha tsafa lakumud dina lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo ta ɗauke ku face kuna masu miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya zaɓa muku addini shi ya zaɓa muku addini ya halarci kowa akan tsarin addinin musulunci wannan zaɓin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala mun gode maka babu abin da yafi kyauta kamar Allah ta'ala baka musulunci ka kuma mutu akan musulunci shi sa wani malamin yake cewa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya rasu za a masa a Saudiya a Madina za a masa sallah ta janaza sai mutane wanda ce kai mafannin yayi dace ga yawan tarin mutanen nan su za su masa sallah wannan yayi dace wani ce gaskiya yayi dace gashi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a masa sallah yayi dace sai wani malami ɗaya daga cikin limaman masallacin sai yake cewa ai babu da can da yayi kamar mutuwa da ya akan addini akan addinin musulunci domin duk wannan abin da kuka faɗa idan dai bai da mai mutu akan addinin musulunci ba duka waɗannan ba za su masa amfani ba a ɗauko shi bai rayu akan addinin musulunci ba a kawo shi masallacin annabi a tare da yawa a masa sallah duk ba zai masa amfani ba amma rayuwar da ya mutu akan addini wannan ita ce kawai babbar ribarsa Allah tabaraka wa ta'ala ka karɓi rayuwar mu akan addinin musulunci muna masu kyakkyawan imani gare ka babu abin da ya wuce wannan shi yasa kullum musulmi rika yin fatan husnul khatima kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan ƙarshe Allah ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe wa wasa biha ibrahim banihi wa yaquba ya bunayya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun wa qawlihi da fadin sa Allah tabaaraka wa ta'ala inda ke cewa thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen thumma awhayna ilayka sa'annan makka ya hayyi zuwa gare ka an ittabi' millata ibrahim hanifa cewa ka bi addinin annabi ibrahim mai kakke wa ma kana minal mushrikeen bai kasance daga cikin masu shirka ba shi annabi Ibrahim alaihi salam wa ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna li kulli nabiyyin walatun minan nabiyyin wa ana wali minhum abi ibrahim wa khalil rabbi thumma qara'a إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ابن مسعود أروته دقائش يكي شوى للي أنا صلى الله عليه وسلم يكي إن لكل نبي ولاة من النبيين للي كون النبي yana da waliyi yana da majibinci daga cikin annabawa wa ana waliyi minhum abi ibrahim ni kuma waliyina daga cikin su annabawa shine abi ibrahim wato babana annabi ibrahim wa khalil rabbi kuma shine khalil din ubangiji na mana zababban ubangiji na masoyin ubangiji na in aka ce khalil ainihin kalmar kulla tana nufin kauna matuƙa mana wanda Allah ta'ala yake sansa shi ma ke san Allah shi ne ya zama mai khalil khalilullah khalilur rahman na watan gani so da yace so da aka yace wa ana wali minhum abi ibrahim ni wali na daga cikin su majibincin al'amari na mana daga cikin annabawa shine abi ibrahim wa khalil rabbi babana ibrahim mana kakanmu ibrahim da kuma wato shi khalil din ubangiji na thumma qara sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala inna awlan nas bi ibrahima lalle mafiya cancantar mutane da annabi ibrahim wanda suka bi cancanta su ce annabi ibrahim nasu ne su ma nasa ne su ne lallazina tabauhu su ne waɗanda suka masa biyayya lokacin yana raye wa hadha an-nabiyyu da kuma waɗanda suka yi wannan annabi ɗin mai biyayya ma'ana da suka yi wa'annan muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya wallazi na amanu da wanda suka yi imani wallahu walil mu'minin allahu tabaraka wata'ala shine majibincin masu imani kaga nan ya haɗa ɓangarori uku lallazi na taba'uhu wanda suka masa biyayya shi annabi ibrahim lokacin yana raye wa hadha annabi wanda suka yi wa'annan muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya wallazina amanu da wanda suka yi imani dukkanin annabawa ko da ba ka rayu lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko lokacin annabi Ibrahim ba a'a ka rayu da wani annabin amma kai imani da wancan annabin to ka shiga ciki kaga bangarori uku kenan wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin ya yayin da sunan da وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم wani hadisi daga abi hurairah ta Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yanzuru ila ajsamikum lalle Allah tabaaraka wa ta'ala bayya kallon jikunan mana ba gangar jikinku ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya damu da ita ba wala ila amwalikum ba kuma ya kallon wato dukiyoyinku ba dukiyarku wacce ta dama Allah walakin yanzuru ila qulubikum sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana duban zakatanku ne wa amalikum da kuma ayyukanku ma'ana cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah baya kallon jikunanku ba ana nufin baya gani bane a'a baya kallo ya ga wanne ne yayi daidai wanne ne bai daidai ba ne damuwar Allah ba waye jikinsa yake da kyau waye jikinsa ba shi da kyau waye face face waye bulbul waye arami ba wannan shine damuwar Allah tabaraka wa ta'ala mana kallon ba shine abin da ya dame shi ba na watan gani wala ila amwalikum kuma ya kallon dukiyoyinku ma'ana tarin dukiyoyin mutum bai damu Allah ba ta yadda zai kalla ya ga wani tasa ta yi yawa bari a rage haka ko bari a ba wani bari a dakata haka a duk wannan ba damuwar Allah ta ba duk yawan dukiyar mutum wannan bai damu Allah ta baraka wa ta'ala ba dan ma kar mutane su zama arna ba ma da duk wanda ya kafirce Allah sai ba shi da yawa haka yace walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fidda wa ma'arija alaiha yadhharun yace da ba dan ma kar kowa ya zama arni ba kowa kar mutane su zama to umma wahida kafirai duka ba da duk wanda ya kafirce Allah sai na bashi karfin dukiyar da sai yayi rufin azurfa a gidansa yayi matakala ta zinare tsabar kuɗi to amma in aka yi wannan to wa'ansu kuma za su mutane su ta kafirce Allah ga ato ai kawai tunda yanzu ma kaga ai ba haka bane amma mutane suna kafirci domin su sami kuɗi mutum zai shirka domin ya samu kuɗi mutum zai kisan kai domin ya samu kuɗi kaga ba hakan ba mafa balantana ce an yi haka Allah ta'ala ya yi mutum mutum ya aljani daban ɗan adam daban amma sai nemi shi da aljani aka yi shi ya fi ya ce to yanzu ya za in samu layar bata ce ai sai ka yi shirka ya to ai ba damuwa a ce ɗan kauce hanya ce kaɗan kaga mutum ya zama ya yi layar wata ma'ana ya ɓace ba a ganinsa ya zama kamar aljini aljini ke nai aljini da ba a ganinsa ce shi kar a gan shi kaga wannan ai dama da gani kaga ba tsari ne mai kyau a ce wai kai kar a ganka Allah ta ala ya kai dan adam da gangar jiki a ganin ka kai kuma ka ce kai kar a ganka ya zama lokaci lokaci da a gani sai na ga dama a gani in ba ga dama kar a gani to kaga wannan akwai mummunan kujiri a tattare da shi kai kan dan adam duk inda kake ya kamata a ganka ne ai wani ne eh gashi ga jikinsa a taba shi amma zama kai sai lokacin da kake so a ganka lokacin da baka so a gankar a ganka to in ka zama ba a gananka me za ka yi na? ya kuwa inda zai iya ɓacewa kan da sai ya zama in yi mutu kar a gan shi to haka zai yana mutuwa kuma kuma ya tsaya cak za a gan shi a fili kuma saddabar na matsafi ne saboda haka wato ba abin da ya wuce imanin bawa mutum ya zauna a yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya shi tarin dukiya ba shi ne abin da Allah ta'ala damu da shi walakin yanzu ila qulubikum yana kallon zakatanku ne wa amalikum da kuma ayyukanku zuciyarka me a ciki ne imani wanda aiki ka aiwatar na kyakkyawan aiki da gabanka wannan su ne abin da Allah ta'ala ke so daga gurin bawa me zuciyarka take kudure da shi ne imani me gabanka suke aiwatarwa na kyawun ayyuka waɗannan kawai su ne amma ba tarin kuɗi ba ba kuma tarin wato kyan jiki ba duka ba shi ne damuwar Allah ta baraka wa ta'ala na wata gani mutum ya gyara zuciyarsa ya gyara imaninsa ya gyara alaƙarsa da Allah ta baraka wa ta'ala ya kuma gyara ayyukansa kawai su ne wani ababe kawai ake duba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana zukatanmu ya ba mu ikon gyara ayyukanmu kyautata ayyuka sau da ka anan za mu taƙaita in yi lokaci ya yi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu alaikum salam masu tambaye sai mu yi sallah gaba ɗaya ko an kira ko kuma kira ina da afon ba zai kira saboda wasu ko za su ko dai aure shi na nan inda an yi aure da shi auren yana nan shi kuma ya yi laifi ya sa wa Allah tabaraka wa ta'ala in Allah tabaraka wa ta'ala gana kuma sai ya jarrabe shi me ya jarrabe shi sai ya zamto kuma ta zo bi daɗin auren nata ba tunda abu ne mai soki wannan ma'ana duk mace in dai sanadiyar addini ne sai ka sassauto akan wani abu wanda yake daidai to in dai ka keta wannan abin na addini in ka auro ta to ka jira sai ka samu da na sani wajen auro ta ɗan amma matukar kana kan daidai kana kan sunar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ai kai ita bace daidai da kai bane ai kai kuma kuma sai kun zama iri daya wacce take irin ya kai ya kai din a yanayin siffarka ta addini haka za ta sauka ina mata an gane wacce take kuma irin ba ma siffar addini take so ba to daidai take da irin waɗansu ma kuma ta kai kuma kana nema ka haɗa kanka da wacce take ba daidai da kai ba sai a zo a samu matsala saboda su mata kala-kala ne kowa isa Allah ta'ala halaye daban kuma kalolin mata ɗin daban su maza haka kowa da irin wanda suka cancanci sai da akan sami me wata taƙi loga amma dai galibi za ka samu kowa da irin ya nasa nasa abinda hausa suke cewa kowace ƙwarya da abokin bulminta to irin haka ka gan ka je ka auro wacce take ba daidai kai sai ka zo kai kana so a yi gaba ita kuma ta ce mu take so a yi abinda ya yi laifi ya yi ko shaka babu sai istighfari Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma in ta riga ta zo ɗin to abinda ya kamata ya ƙoƙari shine ya wayar da kanta akan addini ya fahimtar da ita addini ni da shi ta fahimci addini ta fukanci kuskure da ta yi a baya ta istighfari ita ma inda ita ma ta nemi a saba Allah Allah ta'ala ga sai ya gafarta musu gaba ɗaya kuma ya gyara musu halin kuma su zauna lafiya da shi kenan alaikum salam na
yara ƙanana aka ce don suka rasu da bayan gaba an ce ko ba masalla ba ba na mato ya yi hukunci
a abinda aka ce ko ba musu sallah ba waɗanda suke irin sun zo ba rai ko suna zuwa a suka mutu ne shi ne aka samu saɓani amma ko da bai balaga ba inda yara ya duniya ka za a sallah za a yaro sallah wanda aka samu sabani imam malik imam shafi mana wannan mazhabobin shine a ce an yi da yake shabari ko kuma yaro yana zuwa ya mutu ko kuma bai zo da rai ba ko yana zuwa ya zo da numfashi amma kafin ya irin kukan da ake gane an haifi yaro sai ya mutu to a wannan ne suke sabani wasu na ganin amma sallah suna ganin kar amma sallah to amma ko shi in za a yi masa sallah sannan a rufe shi amma kan dama yaro kan haka ai ana masa sallah shi ana masa sallah ko shakka ba na wancan ne dai saba ne wallahu ala na'am alaikum salam afa na'am na'am malam yanzu mun sha kaman ya ta jita jita
jita jita ya ce zancen banza ba ba wato yana daga cikin wato ababen da suke yada fitintunu shine hada jita-jita shi sallallahu tabaraka ta'ala ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ma fa'altum ala ma fa'altum nadimin idan wani ya zo muku da labari to fatathabbatu ku nemi diddigin tabbas hakan ne ko ba haka ba kafin ku yada wataƙila in an faɗa kuka je kuka zartar da hukunci ko kuka tuntuɓi wani sai ku yi nadama kan abin da za ku aikata yaɗa jita-jita ba shi da kyau a cikin addinin musulunci domin yana daga cikin laifukan da waɗanda suka yi wani na aisha ƙazafi suka yi shi ne yaɗa jita-jita ɗin abdullabin ubai bin salul shi ya fara kitsa maganar sa'annan wannan ya ji ya yaɗa daga cikin munafaƙa ya kaɗan yaɗawa Allah ta baraka wa ta'ala yayi wahayi kuma yawanki na Aisha su kuma aka zarge su da laifin da suke saboda laifi ne babba kuma idan ya zama tsakanin wani zuwa wani ne to wannan kuma sunansa annabi manci shi kuma daga cikin abin da ke kawo azaba a cikin kabari Allah kare nan nan yaro na ka haife shi ne ya fice ni tana zuwa awanni kaɗan ba bayan haihuwa su sai rasu sai aka ce kuma da bukatun da ne sai an samu suna
abinda wanda suke cewa za a yi wa yara sallah din ya cewa ya kamata a ce an sama suna kafin a masa sallah din ya zama ga sunansa wani shi yasa da ma suka ce a masallah din su kuma da suke ganin cewa za mu sallah ba suna ganin tunda ya zo a mace ko kuma yana zuwa ya mutu kaga ba bukatar a kira sunansa mai amfani ma a sa masa suna din tunda ba wani tasiri zai wa kuma bukata a masallah kuma za a je a rufe shi ya bin da shi Allah Allah amma in dai za mu sallah din kaga mutum zai ce eh na sa suna wani a je masallah din shi kenan kawai ma duka waɗannan ababai na ijtihadat kowanne kuma aka insha Allah ba zai zama matsala ba sha ko da an rufe shi din an masa sallah din kuma a samar sunan ba ma ko kuma an an masa sallah din an samar sunan din duka amma dai mutum ya ga dama zai iya mana mafi kewayewa gudun kare zan to ba a yi abin da ya kamata ba aka yi cewa na samar sunawa ne kuma a masa sallah abin da kaga ya fi so ana kasu taushi kenan daga masha Allah ka sami adda na eh shine abin da akiya suka yi cewa idan yayi kuka shikenan ya zo da rai saboda kana daga cikin masu gado tunda ya zo duniya a raye saboda za a ba shi kasansa shi kuma sai a ga waye masu cin gadonsa shi ba ko yanayin imanin shi ne wanda سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا الله